بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata bakwai ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi al-dal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير yana daga abin da ya zama wajibi ga al'umman musulmi mazansu da matansu malamansu da ɗalibansu su sani shine duk wani nassi da ka sani wanda ya zo cikin alkur'ani da hadithi sai da 'yan shi'a suka yi ƙoƙarin murɗe shi domin su cimma mummunan manufansu na rusa addini ta hanyar sukan sahabban manzan Allah waɗanda su ne 'yan dakon alkur'ani da sunna suka yada shi ko'ina a sasannin duniya idan suka lalata waɗannan gayyan arziki kayan aikin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama su a zatonsu ƙazamiyar manufarsu to za ta tabbata. To, in ba ku tsaya kun san waɗannan makircen nasu ba, kana kallon nasi yau za ka zo wajen karatunka ka karanta, ka tabbatarwa da ɗalibanka cewa wannan nasin ingantacce ne ka yi gaba. An jima kawai sai ɗan shi'a sai ya ɗauko wannan nassin sai ya murɗe shi in ya murɗe wannan nassi sai ya ce ai ga ma'anan shi kai kuma jiya da shekaran jiya ka tabbatar da ingancin wannan nassin shikenan sai ɗalibinka sai ya koma yana cato kaga malam ma ya tabbatar mana da gaskiyan abin da ake faɗin ma ina fatan mun gano wannan da kyau yana daga abin da ke damun mutane wanda ba wai kawai ka iya larabci ka iya karanta karatu ba shin in ka karanta karatun waye koya maka shin tukuna cikin karatun ka sa ko waɗanda suka makale karkashin wannan karatun zai banna kuna fahimtar wannan yanzu aka yi mamaki mutazila suna da ƙidan cewa kafin wannan duniyan an yi wata duniyar wata duniya ce da aka yi ta da mu nan kuma a wancan duniyan muna da hankali muna da ilimi mun san komi in ka ce dan larabar da su mashirmanta a a ai kana nan za ka karanta alkur'ani kuma za ka karanta suratul arafi a ciki za ka karanta wa iz akhadha rabbuka min bani adama ko to kuma nan a daidai nan wajen sun kafa tsiyansu sun ce ai wannan fitar da zurriyar adamu da aka yi a bayan shi to a wannan duniyan ne kun gano wannan da kyau ko tsatsan adamu Allah ya fitar amma suka fitar da nasa da mun karanta da ku anan kun ji wannan ayin ita ce dalilinsu na biyu kuma sai su ce maka ai annabi adam aljannan da ya zauna ba ita ce wannan aljannan da in mun yi fafutuka za mu koma ba ita wannan wata aljanna ce a nan duniya ba aljanna ta sama ba ku kaga in baka tsaya ka san waɗannan ilmomin ba ko wai kai malami ko kana nan kana malanta amma kuma kana sare sunna kana ƙoƙarin ƙara maƙidan 'yan bid'a da katare taki kenan ba amfanin abin da kake yi kuma mafi yawancin malamai da ɗalibai sai waɗanda Allah ya kiyaye sun jahilci waɗannan maganganu gaba ɗayan ka same su ma ban san su ba hadisin da za mu karanta kowa mun karanta shi ma karatun da ya gabata hadithi ne wanda bukhari ya fitar da ɓangaren shi kuma muslim ma ya ruwaito shi da sauran malaman sunna cewa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya naɗa usamatu ɗan zaid a matsayin kwamandan yaƙin mu'uta yaƙin mu'uta yaƙi ne da annabi ya naɗa kwamandoji guda uku na farko ya naɗa zaid ɗan haritha shine kwamanda da zai jagoranci al'ummar musulmi zuwa wajen wannan yaƙin na biyu annabi ya ce wanda zai jagorance shi koda ta Allah ta kasancewa zai da ɗan haritha to a jafar ɗan abi talibin to ya ɗauki tutan yaƙi ya ci gaba da jagorantar waɗannan sojoji da annabi ya aika shi ma mai yiwa ta Allah ta kasance gare shi sai annabi sai ya naɗa abdullahi ɗan rawaha to kuma duk abin da annabi ya ambatan a haka kuma ya faru waɗannan kwamandoji guda uku dukkaninsu suka yi shahada da ce khalid ibn walid saifullahi maslul ya naɗa kanshi a matsayin kwamanda allah ka ba shi nasara kuma allah ya ba shi nasara to bayan dawansu 'yan kwanuka kaɗan allah maɗaukin sarki wa annabi rasuwa to sai annabi sai ya ƙara haɗa wata runduna mai ƙarfi sai ya naɗa osamutu ɗan zaid ɗan kwamandan farko na wancan yaƙi na gazwatu mu'uta ko jeshil umara sai ya ce ka je ga kaima waɗannan mutane hari kuma ma ya faɗi unguwannin da za a kai harin ko ma ya faɗi lokacin da za a kai harin ko ma ya faɗi yadda za a yi harin in kuma an yi nasara to kai ya dade a garin ya dawo yanzu wannan ruwa ya in ka karanta cikin muslim keke da keke za ka ganta haka to sai aka samu wani sahabi sai ce ya rasulallah wannan yakin da za ta je yaki mai girma irin wannan a samu wani baligi mai ƙarfi a sa a wani ruwa ya ka ce ba gaban annabi ya faɗi ba bayan da aka tashi ne sai irin tattaunawan bayan taron nan sai yi magana sai umar ya je gaya ma annabi da umar ya gaya ma annabi shine sai annabi ya tara shi a tara su a masallaci ce ku ba ku dance ce ku ce ba na taba nada uban shi kun ce shi ma bai cancanta ba yau kuma an nada shi ma kun ce bai cancanta ba annabi ya ce duk sun cancanta kun gano wannan da kyau ku tun daga lokacin sahabbai suka hannu ashe ba yau ne annabi ya saba yin nadi ana cewa bai cancanta ba to kaga wannan ruwayan akwai ta a cikin muslim to kawai sai ka dauko hadisin sai yau sai ka karantar da sa almajiranka ka ba da labari kawai sai aka wuce to wannan guban da muka karanta makon da ya gabata da wanda za mu karanta yau kawai sai yan shiya an jima sai suka fesa ta ga ɗaliban kuma ga asalin ruwayan ingantacciya kuma a hannunsu kuma ga ƙaryen da aka jona kai kuma ba ka da kayan aikin kashe ta ba da ka iya dole ɗalibanka su zama 'yan shi'a kuna fahimtar wannan da kyau ku ba wai yaro ko wani ɗalibi ko wani mashirmanci ce ku zo in koya mu karatu kaza ba shin yana da abin da zai kara karatun da shi ko ma ya iya in ma ya iya wa ya koya mai waɗannan abubuwan fa shi ahalus sunna suka rasa ba an waye gari iya kare aƙidan musuluncin ma ba kowa ke iya yi ba amma ta saddara littadari su kullum muhawwisin balidun yusamma bil faqihil muhaddisi kowane sakarai ko ya kama kujerar malanta ya hayi wannan harkan jama'a duk wanda ba zai yanta da gaske ba ko bai iya ta ilimi dangane da aƙidu na waɗannan batattun ilimi ne mai zaman kanshi da sai ka ji an karantar da kai ba ilimi ne ɗan nazari ba in ilimi ne ɗan nazari akwai abubuwan da za a zo a faɗa kana kallon su baka san su ba in iya yare ke sa mutum ya iya wani abu yo ashe wanda ya iya turanci ba sai ya ji ya koyi medicine ba kawai shi kenan kawai ya ɗauki littafin kawai sai ya nazari sai ya ɗauko nektaya kawai ya ɗora wuyan shi kam haka ya ce ina mara lafiyar na ku kwantar da shi shi da dai ga wukake iri ira kasuwa ya zaɓo masu kaifi zai yiwu ha yawa turanci ake ba shi ba iya turanci ba yanzu irin waɗannan abubuwan da muke zuwa muke farfashe su na yaƙidin waɗannan miyagu tsakanin da Allah kawai don ka iya larabci kawai za ka iya wannan mu aksarin waɗanda ma suka fi fice a harkar larabci suke da yaƙidin zamak sharif ba mu'tazile ne to ya za ka yi da shi kuma ya yi rubuce-rubuce da yawa a fannin larabci a yau littafin munjit shi yake ɗauka ake fassara wasu kalmomi na larabci shi kuma munjid littafi ne da kiristoci suka rubuta domin a yi amfani da shi wajen fassara bible ɗin larabci ko ya kamtar da kai wannan mafi yawancin littattafan wasu ma su suka rubuta 'yan kayansu sai an karantar da kai ya ake tantacewa da tantancewa da iya shiga cikin wannan harka tukuna Allah ya kiyaye Male ce ila an ƙala har zuwa inda ya ce a shafi na ɗari da uku, wai za a radna an na ma'ana fi hazihil qadiyya Tijjani Assamawi ya ce, In mun so mu zurfafa bayani mu yalwata harshe mu faɗaɗa rubutu dangane da wannan wannan matsala, fa inna na sanajidul khalifata fani min abrazi anasiriha ya ce, Za mu ga cewa khalifa na biyu yana daga cikin wanda ya fito sarari wanda za mu aje shi a matsayin kanin labaranmu, id domin annahu huwa ladhi ja'a ba'da wafati rasulillah domin shine wai wanda ya zo bayan rasuwan annabi ilal khalifati abi bakarin zuwa wajen khalifa abubakar wa talaba minhu an yu'zala usamata cewa wai ya cire usama wa yubdilahu bi ghairihi ya canza shi da wani. Faƙala abubakarin, wai sai abubakar ya ce ma Umar, taklad ka ummuka, kai ko uwarka te wabinka, yabnal khattab ya kai ɗan khattab. Yanzu kana umurta na an a'azilahu wa qad wallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in cire shi alhali annabi ya naɗa shi yanzu ka ji wannan magana sai ka ɗauka yabo ne ga Abubakar ai sannan a lokaci ɗaya kuma duka ne gare su domin suna cewa abubakar bai jin maganan annabi to kuma a cikin ƙaryen da suka faɗi anan sun ce gashi ƙarara ya ce ba zai cire wanda annabi ya naɗa ba to shin da gaske umar ya je ya buƙaci abubakar ya cire osama wannan ƙarya ne mun karanta a baya sun ce wai sahabbai ƙiri-ƙiri suka ƙi tura wannan runduna da annabi ya naɗa ta sai suka bari sai da aka yi kwanaki sannan suka tura wasu ma makirancin 'yan shi'a cewa suke rundunan ma kwata-kwata ba tura ta ba kuna fahimtar wannan da kyau ko to shi malam ya ce wal jawabu ala haza ansa akan wannan yanzu misali sai aka aje ka 'yan shi'a suka kawo maka waɗancan ruwa yanzu suka yi wannan jone-jonen da wannan ƙare-ƙaren ya za ka kare wannan matsalar tsakaninka da Allah ba a koya maka ba ya za ka yi. Kisa duk wanda bai kai ga ya taka martaba na karatu da malanta ba ko, Allah ya tsaya ɗalibin ilimi ta neman karatu har san da Allah zai kai shi wannan fagen. In ko ya shiga ko zai fita ba shiri. Allah zai fita ba shiri. Shi ne sai ce duk malaman masu ruɗa shi. Yawa dole a ruɗa ka ba, shi ne dama ai a ruɗa ka shigo fagen. da ka tsaya a matsayinka na ɗalibi tun asali billahi da ba su gigita ka ba wai wasu sun ɗauka wai ilimi irin wannan wai surutu ne da hayaniya ai ba surutu ne da hayaniya zai kare wannan matsalar ba ilimi za a kawo to bar ku ji doktor zai ma doktor raddi duk da cewa arruhail ya ce shi bai ma san yadda aka yi aka ba tijani as-samawi doctorate digiri ba yace bai ma san karambanin mutumin da yake dakta ne na filosofi kuma ya zo yana rubutu akan harkar addini ba to shine sai yake cewa anna madda'ahu min mu'aradati sahaba lir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai a wancan karatu da ya gabata mun karanta cewa wai wannan dan shi'a ya ce sahabbai sun yi ce ni in ce tare da annabi sun yi ce ce ku ce sanda annabi ya ce ya nada usama sun yi cacan baki da annabi annabi ya faɗa wai su faɗa fita amiru usama dangane da naɗa usama a matsayin kwamandan yaƙi da annabi ya yi mu'aradatan sare hatan wai sun yi jayayya da annabi ƙararar gaba da gaba mala ce fa min azharil kadhib wannan maganan da suka faɗa to ba ƙaryen da ta kai ta fitowa ƙarara ƙarya suke haka bai faru ba kwata-kwata alladhi tarudduhu al-akhbar as-sahiha domin hadisai ingantattu da suka zo a kan faruwan abin da ya faru na nana Usama a matsayin kwamandan yaƙi to sun yi watsi da wannan maganan da aka faɗi na ƙarya. Mala ya ce, Wathabitu fi hadiyar hadisa, tabbataccen abin da ya tabbata na abin da ya faru, annan Rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi mardihin ladhi tuwfiya min fihi, wai annabi ne lokacin da ya rashin lafiya rashin lafiyan da daga shi ne ya rasu, amara ashabahu bil masiri ila ta humi balka mina sham cewa su marmaza su je surkukin nan na balka na ƙasan sham inda a nan ne aka kashe zai da ɗan harisa ja'far ɗan abi talib abdullahi ɗan rawaha wal igharati ala ahli mu'uta su kai ƙazamin hari su kai wawan bara akan waɗannan kafirai waɗanda aka yi yaƙin mu'uta da su, haithu kutula zaidu bin harisa a inda a can ne aka kashe zaidu ɗan harisa mahaifin usamatu ɗan zaidu ɗan harisa, wa ja'afar bin abi talibin da ja'afar ɗan abu talib yayin saidina aliyu bin abi talibin wa abdullahi bin rawaha da kuma shahararren mawaƙin annabi abdullahi ɗan rawaha. umara ar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda su ne jagororin wannan yaƙi da annabi ya aika ala gazwati mu'uta al-ma'rufa a wannan yaƙi wanda yake sananne ne gazwati mu'uta wanda kowa ya sani ku za mamaki a cikin yaƙi akwai Khalid ibn walid amma annabi ya nada Zaid dan Harisa ya nada Jafar ya nada Abdullah dan Rawaha bai ba Khalid komi ba wai yanzu ya kama da addinin musulunci wai sarautar gargajiya wai dole ne wai in wani abu ya taso wai wani aka sani wai shi za a ce je yayi kar mutane su mai da mutane jakuna ba su karatu ba mana wannan ɗabi'a ne irin na jakuna ai ɗabi'a na karatu annabi ba haka yake yi ba yau aka ce wane ya kaza gobe kuma ana sanar da wanan sai ai kaman ba a san shi ba kawai sai a sa wasu jama'a mun gano wannan da kyau ko haka tsarin musulunci yake sarautan gargajiya shine wani ne ya iya ko bai iya ba cin da ya fi kusa da wannan kujeran to kawai shi za a sa wannan sarautan gargajiya ne to ko ba wanda ya isa mana shi a cikin addinin musulunci duk wanda ya cancanta ya kai yi abu na kusa ne na nesa ne dan gari ne bako ne kowane ne za mu sa shi yi jama'a ina fatan kun fahimci wannan da kyau yanzu Khalid yana ciki kafirai in suka ji labarin yaƙi da Khalid ma gudu suke yi wallahi labari ku je ku karanta labarin yakin kadisiya ku ji da suka turo a yi masu bincike wannan rundunan da Umar ya tura akwai Khalid sai Khalid ya zuke ya ɓoye sai na wani komanda da suka ga cewa babu Khalid sai suka fito a lokacin ne Khalid ya tsara dabaran yaƙi ya ce shi abin da zai so ya sani shine waɗannan da suka ware suke shirya makirci gare mu wai yaya shirinsu yake muna nan muna shirye-shirye suna can suna shirye-shirye mu ba mu san shirinsu ba ya kamata kuma mu sani to waye zai je ɗauko mana rahoto a cikinsu kuma in so samu ne ya kamo ɗaya daga cikin manyan sojojinsu ya zo man da shi nan mun gano wannan da kyau ko a ce ga manya-manyan janar-janar na soja suna jaji suna tattaunawa don gane da barbarin yaƙi ka ce waye zai je ya shiga ɗakin taron kuma ya ƙoƙarin zuwa da wani birgediya janar ya zo maka da shi nan don ka ƙara bincike ka ƙara tantancewa tolaiha ya ce shi zai wannan aikin mun karanta tarihin tolaiha da da farko ƙaban shi ta zame har yadda a wani annabtan ƙarya da ya juguta Allah maɗaukin sarki ya dawo da shi kan hanya sabe suka ɗana mashi ba ƙaramin jarumi ba ne ya ce shi zai wannan aikin ya kwasa ya tafi ya je laɓe ya laɓe irin nasu na sojoji har ya shiga mu'askar ɗinsu ya je ya laɓe ya ji labarin dabarbarin yakin da suka tsara za su yi ma musulmi kaf da ya tashi fitowa sai ya ga manyan ingarmin dawakin waɗannan kwamandojin yakin sai ya kwanto ɗaya kawai ya hau matsarin sai suka gano a ai an kwance masu sai wani kanal daga cikinsa sai ya biyo sawu da wasu sojoji guda uku Ulaiha ya taho hanyar duk ya kashe guda biyun shi kanal ɗin ya samu ya kama shi nannaɗe shi ya ɗaure shi ya hayo kanshi akan dokin don yadda suke cewa da ya kama shi ya ɗaure shi ta mau sai ya ɗaura shi kamar shi ne sirdi sai ya haye bayan shi ya taho da shi har gaban Khalid ya zauna ya ma Khalid bayanan abin da ya ci duka ya ce kuma sauran ƙarin bayani a tambayi wannan zai ƙara samu ya koma gefe kawai to akwai Khalid a cikin yakin akwai Tsulaiha a cikin yakin amma annabi bai naɗa kowa ba sai naɗawa zai ɗan harisa jafar ɗan abi ɗalibin abdullahi ɗan rawaha kuna fahimtar wannan da kyau ku ko kun san cikin wannan yakin da aka nada aka tura aka ce aje Usama ya jagoranci yakin Abubakar da Umar da Usman da Ali da Khalid da duk wani jarumi ma yana ciki ko manzon Allah ya dauki yaro dan shekara goma sha ya nada shi shi sa in jama'a in karatu bai isa mutane ba ko sai zo su ta karambani su ta surutu har sai sun bayyana ma duniya gejin karatunsu duk abin da aka yi ko sai ka tsaya ka natsu in ka natsu ko wallahi ko ne mai wucewa ne ina fatan mun gane wannan da Khalid ya natsu da Khalid bai natsu ba da sai ce kanshi na ciwo sai kwanciyar shi a gida amma sai ya bi aka tafi da shi ana zuwa da kwamandojin suka mutu sai ga yaƙi zai balle karye sai ya ɗauki tuta kuma shi ya ci nasarar yaƙin ya dawo to zafin kashe mutum ukun nan da aka yi ne sai annabi ya ƙara nada Usama me yasa ya nada Usama saboda an kashe uban shi a wajen cinda kai an nada ka ba kashe ubanka ba kila jarantan da zaka yi ba zai kai nashi ba ko matashi ne mai danyen jini zai je ko dawa ko danwa sai ya je ya dauko fansan jinin uban shi ina fata mun gane wannan da kyau ka ji hikiman nada shi ba raina waɗancan ba ne ba cewa aka yi ba su iya ba ba jarumai ba ne ba suna goyon bayan annabu ba ne wannan shine hikimar shi sa hikimomi na sa a yi wasu abubuwa in shekarunka da gogewanka da iliminka ba su gano maka ba ko to kawai ka sa ido ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa ya umarce shi da ya jagoranci wannan yaƙi wanda ga ɓannan da aka yi wa musulunci to shine sai yake cewa falamma tajahhaza sahaba lima amarahum bihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da sahabbai suka shirya dangane da umarnin masu ja'alar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama usama ibn zaid amiran alaihim sai sanya usama dan zaid shine shugaban su baki daya wa qala lahu yace sir ila mawdi'in maqtali abika ka jagoranci wannan yaƙi zuwa ga surgukin da ana aka kashe mahaifinka. Fa'auti a humul haila kai masu dirar mikiya da jaruman nan, wa a sabahan kai masu ɓarin wuta da ajijjifi da asusuba. Mun gano wannan da kyau ko ala obna, obna maudu'un bisham min jihatil balka, waje ne a ƙasan sham a daidai wajen balka. ka karanta mu'jamul bultan buldan na yaqut al-ya'muri al-hamawi a juz'in farko shafi na 79 yace ka je kai masu farmaki a wannan wajen wa harriqu alaihim ka cinna masu wuta ka cinna masu bala'in kibau ɗinka wa asri'il masira kuma ka tafi da gaugawa tasbaqil khaira zaka riski alkhairi fa in zafaraka Allahu bihim in Allah maɗaukin sarki ya maka nasara a kansu fa illal lubtha fihim karka daɗe nan da nan ka bar wajen saboda sham waje ne mai haɗari. kun gano wannan da kyau ko yana daga cikin abin da mutane suka kasa fahimta kaga iraki kaga sham kaga lebanon waje ne mai haɗari tintini mutane ba su fahimci bala'in da ke kwance a wannan wajen ba shi yasa aka tsokano bala'i a iraki ba zai kare ba wannan tsiyan za ta yi har kiyama ta tsaya ne zai dai kwanta kwana biyu a ci gaba kaga wutan da aka tsokano yanzu a Syria Sham to an gama kenan fa ba ta taba karewa ba kaga bala'in da ake a Lebanon to Lebanon ba za ta tsaya ba ina fatan mun gane wannan da kyau saboda mutanen wajen haka suke shi sa annabi ya ce in kai nasara a kansu fa illal lubtha fihim ka karanta zama a garin nan da nan ka yanko jiki ka dawo gida fatakallama fi ta'miri usama ta qaumun minhum sai wasu mutane su ga a'a to a naɗa wannan yaro a yaƙi irin wannan babba cikin wanda suke magana akwai iyash bin abi rabi'a al-makhadumi faradda alaihi umar umar ya mai kaca-kaca sanda ya wancan magana wa akhbaran nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma umar ya zo ya gaya ma annabi abin da suka faɗa wannan bayani karanta tarihu tabari juz'i na uku shafi na 184 da fatawul bari na ibnu hajarin juz'i na takwas shafi na 152 jama'a mun gano wannan umar din da ya raddi umar din da ya gaya ma annabi kuma shi aka ciwo kwala aka ce wai kuma shi ya maganar malam in baka san wannan ba don Allah ta yaya ka ji ka karantar da wancan nan kuma a gefe sun dasa wannan gubar yara sun je sun kanta a intanet da turanci ko da hausa ko kaza ko an ji a kasar ko rediyo ko kaza ta yaya za ka kara wannan abu na ba ta mun gano wannan da kyau in kana koya ma yara alu'a ba cha da kana wanin sa ce maka malam ko ka tsaya iyakan wannan matsalan amma shiga manyan daga ko to ka bar wanda kahon shi ya kwari Allah ya sa mu dace fa khataba sai annabi ya miƙe ya khutba wa qala yace in tatunu fi imarati fi imaratihi in kun yi suka dangane da jagorancin shi faqad kuntum tatununa fi imarati abihi ai dama kun taba yin suka dangane da jagorancin baban shi da muka sa min qablu wa aimullahi annabi yace ina rantsuwa da Allah in kana la khaliqan lil imara ya cancanta ya zama ya zama jagora wa in kana min ahabbin nas ilayya kuma yana daga cikin jama'an da na fi so wa inna haza la min ahabbin nas ilayya ba'dahu mahaifin shi na daga wanda na fi so sannan kuma wannan dan shi ma yana daga cikin wanda na fi so a bayan mahaifin nashi nan kuma sai ya ce annabi yi ne kana nan wasu turawan kuma sun ce annabi ya wannan kabilanci a nan kuma ya ce kowa nashi ne kuma ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza wannan magana ma za mu masa raddi ku bi mu a cikin littafin Difa'un Anus Sunna wannan bayani ma ya ce min qaulihi in tatunu rawahu al-Bukhari al-Imam al-Bukhari ya ruwaito iyakan wannan bayanin zuwa ƙarshe fi kitabil magazi a cikin kitabul magazi babu ba'athan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama usama karkashin babin da ke bayani annabi ya aiki Usama ya jagoranci rundunar yaƙi karanta fatul bari juz'i na biyu shafi na 152 a lamba hadisi na 4469 Muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabu Fadailu Sahaba babu Fadailu Zaid ibn Harisa wa Usama ibn Zaid a mujalladi na hudu a shafi na 1884 a lamba hadisi na 2426 jawa mun gano wannan da kyau in ka je yan shiya sai su karantar da kai ruwayan ƙaryan tsaf in sun gama sai su ce yana cikin musulun sai ka karanta sai ka ga babu to in ka san wannan dama san da karantar da kai musulun din sai ka ce eh ku kawo musulun din sai ka ce ka ji iyakan abin da ya faru na gaskiya wannan kuma ƙare ƙaren ku ƙarya ne kuka yi to ina za mu gane ƙarya ne kuka yi sai ka ce ku duba littafi kaza ka duba littafi kaza inda an yi raddin wannan maganganun naku an tabbatar da maganar da yake shine daidai to in baka sani ba fa Allah ya koka ki koka so da kuna fatan mun gano wannan da kyau kuma daga lokacin ka sa musulunci ya ji kunya so da kawo kujeran da dama ta fi karfin ka ne Allah ya shiryar da mu mala yace fa zahirun anna man takallama fi imaratu usama kanu afradan min as-sahaba waɗanda suka yi ‘yan cece ku ce dangane da wannan jagorancin na Usama wasu ‘yan tsiraru ne, walesa kullu sahaba ba dukkanin sahabbai ba ne, wa kanu bi zalika mujtahidi na fi ma ƙalo, mala ce ijtihadi suka yi dangane da abubuwan da suka faɗa li'annahum khashaw an yad'ufa an al-imara li suguri sinnihi sun ji tsoron kar ya kasance ya gaza wajen ɗaukan nauyin wannan jagorancin runduna saboda ƙarancin shekarun shi wa ma haza faqad ankara alaihim umar duk da wannan magana da suka faɗi sayyidina umar ya masu inkari wa akhbara bidhalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya je gaya ma annabi maganar da suka faɗa fa akhbarahum innahu jadirun bil imara sai annabi ya ce masa kai Usama ya cancanci jagoranci wannan runduna fama yu'rafu anna ahadan minhum takallama bihi ba'da zalika sam sam ba taɓa samo wani daga cikinsu wanda kuma ya ƙara yin wata magana bayan wannan hannun da annabi ba ba a ƙara ji ba fa ayyi laumin ala sahaba malai ce to ina maganan zargi kuma a yau dangane da sabon manzon Allah bi qawli afradin minhum dan wasu magan ɗan mutane sun yi magana an karahu alaihim ba'dhum kuma wanda daga cikin sahabban yayi masu inkari sun manahahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma an samu annabi ya hana su fanta hau kuma suka hannun? Kun gano wannan da kyau ko? Sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu ɗan waiwayen nan shar sai ko mu ci gaba da sauran bayanai subhanaka allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum